أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh insha Allah za mu ci gaba da karatun mu na hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka kwana ran nan cikin wannan littafi na 40 hadis الحديث الثالث عشر حديث نقوم شاءك عن أبي حمزة عن صدق أبي حمزة أنس بن مالك شيني أنس بن مالك radiyallahu ta'ala anhu abda Allah tabbata a gare shi khalimi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam baran annabi tsira da amsa Allah su tabbata a gare shi mai ma annabi hidima Anas bin Malik yana daga cikin hadiman annabi sallallahu alaihi wasallam amma Allah ya keɓance shi da wani matsayi na musamman a cikin hidimar annabi in ana zancen shi kai kace kamar shi kaɗai ne hadiman annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da su da yawa amma yana daga cikin mafi shahararsu wato gaganin ma kawai sai aka ce khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamar dai kamar dai shi kadai ne ma shi kuma ba shi kadai bane to haka lamarin Allah yake na zaba bayin shi a cikin wayansu bayin kuma to shi Anas bin Malik nan aka ce mahaifiyar shi ce ta zo da shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwan baban nashi Malik eh an ce bayan rasuwan shi bayan rasuwan baban shi Malik sai Abu Talha ya aure mahaifiyar da Anas wanda ake mata Ummu Sulaimi yawa to an ce lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina ita mahaifiyar nan ta Anas Ummu Sulaimi sai ta tafi da shi zahabat ilai ta tafi tare da shi zahabat ilaihi ta kai zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'aha waladuha anas tare da dan nata anas shi kenan fa qalat lahu sai ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya kai manzon Allah khudh hadha kace karge wannan wala man yakhdimuka yaron wannan karge shi yayi maka khidma fa qabbalahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sumbance shi ko kuma faƙabilahu ya amince ya amshe shi wa kana umruhu rayuwar shi kuma ta zama a lokacin hina irin a yayin nan ashirar sinina ta zama to shekara goma ne wa qila aqalla min zalika wasu musbiti bai ma'i da kaiwa shekara goma ba واستمر في خدمته كما يتجب بدا خدمة من الله صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم هل لوكت عند النبي سيرا دا أمن صلى الله عليه وسلم رسول وهو عنه راض كما النبي صلى الله عليه وسلم هنا يردى دا سيدنا أنس بن مالك الله أكبر أتكين شكرنا دا أنس بن مالك إمام الله صلى الله عليه وسلم خدمة يكتي و فما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته لما تركته يتي النبي صلى الله عليه وسلم بيتبتي مني با جميل وانا ابن دني me yasa na yi shi kuma bai taɓa gaya mana saboda wani abin da na bar shi ya ce mani me yasa na bar shi bai taɓa gaya mana ya ce mani me yasa kai kaza ko me yasa ka bar kaza ya ce annabi bai taɓa gaya mana haka nan ba subhanallah kai wannan makarimul akhlaq na annabi sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar yace kuma wa kuntu waqifan Anas bin Malik radiyallahu anhu yace na zamanto ina tsaye أصب الماء على يديه إلى زبر وأكان هنوى النبي صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه سيما ذا الله صلى الله عليه كنشي فقال سيدي ألا أعلمك ثلاث خسال تنتفع بها شن بزن سند كيبا وإن سلبي وي قداؤك لذاك أنفان دسو فقلت بلا بأبي وأمي أنت يا رسول الله سيانة بن مالك يتي سينة ما النبي وريقا ai babana da mammata su ne abin fansan ka ya ma'aikin Allah. Allah akbar faƙala sai annabi ya ce, Mata laƙaita min ummati ahadan fasallim alaihi ya fil umurka. Farkon nasihan da annabi ma ana sai ce to duk lokacin da ka gamu da wani daga cikin al'ummata wani mutum guda to to ka gaida shi rayuwarka za ta yi tsawo Allahu akbar wa idza dakhalta baytaka kuma duk lokacin da ka shiga gidanka fa sallim alaihim kai musu sallama mutanen gidanka yaksuru khairu baytika to alkhairin gidanka zai yawaita Allahu akbar wa salli salata ad-duha yace mishi kuma kai salla sallan wallaha fa innaha saboda ita lalle ne ita salatul awwabin wal abrar salla ce ta masu yawan koma ga Allah ko managartan bayi to wannan su ne nasihohin da Anas bin Malik yake manzo Allah sallallahu ya mishi wani lokacin da yana zuba mishi ruwa to Anas bin Malik dai yana da tarihi wanda yake mai kyau kuma yana zama zama wanda yake mai kyau tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta yin shaida ga Annabi cewa Annabi bai taɓa bugun shi ba Annabi bai taɓa zagin shi bai taɓa mishi tsawa ba ma eh to haka sha'anin annabi sallallahu alaihi wasallam yake eh ko da ma wani ya zarge shi akan wani abu yace annabi sai ce a yace da'uhu ku bar shi eh walau qad qaddara Allah shay'an kana da Allah ya kaddara wani abu da ya kasance eh ko da shi bai zargin Anas kin kuma kun san dai in ba tsananin kyawun hali na annabi sallallahu alaihi wasallam abewa ka zauna mutum da shekara shekara goma da shi baka samu wani abin da zaka ci gyaran shi amma saboda karamci na annabi ce ni dai annabi ta tunu ba me yasa kai kaza dan nayi abu bai taɓa tunanin me yasa ka bar kaza dan na bari ke kuma koda wasu sun nemi su zarge ni sai annabi sai ku bar shi inda Allah ya kaddara abin da zai kasance da abin ya kasance Allahu akbar to shine kuma wani lokaci mahaifiyar tashi qalat ummuhu yawman wata rana mahaifiyar shi tace ya rasulullah ya manzon Allah huwaidi muka Anas wannan dan karamin hadimin naka Anas ud'ullaha lahu kai mishi addu'a فقال سي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا أبنجي أكثر ماله كيوي تدوكيشي وولده دئيانشي وأطل عمره عمره كما كثوي تدرايوانشي وغفر ذنبه كما كغافر تزنبيش الله أكبر أو تروايا كما أكتي النبي تواي وأدخله الجنة كما الله كشكب شيء الجنة يشي أنس بن مالك سي الله يأمس ونأدرت النبي أكنشي يا رايوا ميسو ya yi ɗiya da yawa kuma ya yi arziki duk da ma an yi maganganu da yawa kan amma dai irin nau'in tsawon shekarun an yi saɓani a kansu ko ɗiyan an yi saɓani a kansu ko amma dai an tabbata dai addu'an ta amsa aƙalla dai ya samu kamar ɗiya ɗari a wani wuri an ce ma fiye da ɗari ne kuma ya yi kamar shekara ɗari shi ma kuma dabinin shi ta zamanto a shekara sau biyu take ba da ɗiya saɓani yadda aka saba ganin dabinin sau ɗaya laka ke ba da ɗiya sai kuma wata shekara to nan duka albarkacin addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ma Anas bin Malik Anas bin Malik yana da karamomi kwarai an ce wani lokaci eh kaman hadiman shi haka suka yi jaje akan ƙasa irin shirwatta eh kaman babu ruwa haka sosai to shi kenan aka ce fatawadda Anas bin Malik sai ya arwalla wa kharaja ila al-bariyya ta fita zuwa daji wa salla raka'atayn ya sallati raka'a biyu wa da'a kuma sai addu'a shikenan fasarat sahabatun su ta gilgije ta tahi hatta ghashiyat ardahu sai da ta rufe eh kasar tashi ai ghattatha ta rufe ta wasatarataha kuma ta suturce ta wa matarat hatta mala'atha wannan girgizan yayi ta yin ruwa yayi ta ruwa akan wannan kasar ta Anas bin Malik har sai da cika ta Allahu akbar to shine aka ce sai aika yaron shi ya tafi ya diba ya gani inda ruwan nan ya tsaya da yake sai ya ga cewa wannan ruwan nan bai ma ketara kasar Anas bin Malik kamar daidai kasar kawai ita kadai ce ma ruwa kaga wani iko na Allah na da Allah ya nuna karama shi cewa addu'an tashin ce Allah inda ruwan yayi ko ina duka ai tana yawa Aisha ko to daidai kasar shi ma kawai girgizan ya zo yayi ruwa ko kuma aka ce in matar ta dan ketara to kaɗan nan ne ta dan ketara kuma ya zamanto Anas bin Malik mutum ne mai yawan yin ibada an ce yana yin sallah kana yusalli yana yin sallah fa yutilu alqiyama kuma yana tsawai da tsawo hatta taqtura qadamahu daman har sai da digadigan shi bai suka kai suna dugar da jini Allahu akbar wa kana idza khatama alquran kuma Anas bin Malik radiyallahu anhu ya zamanto in ya khatama alquran ya karanta alqurani duka yi sabka jama'a waladahu yana tattara biyan shi wa ahli baitihi da iyalan gidan shi wa da'a lahum sai musu addu'a wa ghaza kuma yayi yaki ma annabi sallallahu alaihi wasallam tare da annabi sira da amsa Allah subhanahu a gare shi tamaniya ghazawatin yaki guda takwas wa wa aqama bil madinati kuma ya zama a madina wa shahida al futuha kuma ya halarci futuhat futuh da bude bude da aka samu sannan kuma ya zamna a basra har Allah ya mishi rasuwa a nan basran nan an ce a shekara ta gomiya tara da uku ko cikin zamanin alhajjaj da kuma wajen rayuwar tashi kamar da na faɗi da tsawon rayuwar tashi shekarun nashi an ɗan yi sabani amma da ya yi shekaru masu yawa radiyallahu ta'ala anhu ardahu anna bihi amin to Anas bin Malik yace qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'aiki tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ɗayanku ba zai yi imani ba ma'ana imanin shi ba zai zama to cikakke ba ba a ce ba bai da imani ko ta amma imanin shi ba ya zama to cikakke ba hatta yuhibba li akhihi har sai ya so ma dan uwan shi ma'ana dan uwan shi na cikin musulunci ake nufi kenan ma yuhibbu li nafsihi abin da yake so ma kanshi kwatan kwatan abin da yake so ma kanshi to ya zamanto yana so ma dan uwan shi musulmi sai ya kai wannan matsayin ne sannan imanin shi ya cika da haka wannan hadisi da annabi sallallahu ya faɗi abu ne wanda yake ya tattare abubuwa da yawa ya tattare abubuwa da yawa kamar yadda mai risala ya zano ya ce akwai wasu hadisai waɗanda su kaɗai sun kumshi komi da komi ta wani abubuwa na alkhairi so yana daga cikin su wanda ya kawo wannan hadisi abin da mutum yake so ai Allah kaɗai sai wasu na duniya da na lahira a cikin dukiya a cikin yaya a cikin ilimi a cikin miya cikin kowane abu da ka sani ne da zamanto duk abin da ka ji ranka tana so to in har dai kai mumini ne kamili to zai zamanto kuma dan uwanka ma musulmi kana so mishi wannan kuma son da kake mishi ya same shi kuma abin ya dawwama ba ya bar shi ba to kuma kamar yadda aka ce ya cikin hadisi cewa unzur ahabba ma tuhibbu an ya'ti an ya'tihi an-nasu ilayka fa'atihi ilayhim kai duba zuwa mafi son abin da kake so mutane su zo maka da shi to kai ma ka zo musu da shi Allahu akbar eh don haka a yi ƙoƙari mai aiki da wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma dole ne zaman to abin ya halitta ga shi wanda zaka so maki ko da kana son wani abu to in kai kaɗai halittan maka bai halittan ma wancan mutum to ba za ka so mishi ba misali ai ba za ka so mishi matarka ba eh kana son matarka amma ba za ka so tun da ka san ita ba ta halitta ba eh gare shi kamar yadda kuma ka iya son wani abu wanda yake na haram ka jiran ka yana so ka yi to shi ma bai kamata baka so mutum da ka san wani abu ne wanda yake Allah ya haramta shi yawwa to sannan kuma an samu daga cikin irin misalin abubuwan da ake so mutum ya so ma kanshi kuma ya kima kanshi tunda in aka ce ɗayan ku ba zai imani ba sai ya so ma ɗan uwan shi abin da yake so ma kanshi to ai ko ba a faɗi ba to kuma kamar an ce ne kuma ya ƙi mishi abin da yake kima kanshi yawwa abinda ka san baka so to kuma kaka so ma dan wanka yana da cikin misali shi abinda aka ruwaito anna rajulan cewa wani namiji qala yace ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ya manzan Allah idan li fi zina kai mini idini in yi zina fahamma mun kana da qurbin nabi sallallahu alaihi wasallam an yatanawalahu sai wani wanda yake kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam sai niyya ya dan gyara shi ya dan yi mishi dai wani abu ko ya tasa shi ko ya mishi wani hukunci saboda ya ga ya muna na magana ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya mishi izini ya yi zina to yake manzo Allah sallallahu alaihi shi kuma shine shugaba wanda yake mai rahama mai mai siyasa fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi saboda aka ce siyasa wai ma'anarta ta hakika nake ne aka ce siyasa kamar sanin shugabanci hikima yadda za a tashiyar da mutane ba wai wannan siyasa ba ta shirme wadda mutane aka ce siyasa ana nufin shirme ko ko ha'inci ko karya a'a mutane ne suka canza ta suka lalata ta to shi kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai tsawaci wannan mutum ba kuma bai bari aka mishi komai ba fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi da'uhu yace ku bar shi shikenan summa qala lahu sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ma wannan bawan Allah udun minni ka kusanto zuwa gare ni Allahu akbar fadana sai kusanto kusan annabi sallallahu alaihi wasallam فقال له سي النبي صلى الله عليه وسلم يتي مشي أتحب أن يفعل ذلك بأختك ينشن كان سوء أي هكا نند إلوك قال لا يتي أها قال النبي صلى الله عليه وسلم يكي فبي ابنتك ينزي كان سو أي ونن ديك قال لا يكي ما النبي أه قال فبي امرأتك النبي يكي ينزي كان سو أي لما تك قال لا يكي أه فلم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول فبكذا وبكذا ويقول الرجل لا النبي صلى الله عليه وسلم بيقولش بينا تسي مشي كاسو أي دا كذا دا كذا شي كما نمجي هنا تسي أه فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي سيرا دا أمس الله سبت أجريش يكي fakrah ma kariha Allah ta'ala dan haka ka ki abinda Allah madaukin sarki yake wa ahibba li akhika ma tuhibbu li nafsika kuma ka suma dan uwanka abinda kake suma kanka wa karaha lahu ma takrahu li nafsika kuma ka ki mishi abinda kake ki ma kanka Allahu akbar Annabi sallallahu sai ta hanyar wannan hikimai sai samu ya shayo kan wannan bawan Allah faqala sai wannan bawan Allah yace ya nabi Allah ya kai annabin Allah sallallahu alaika wa sallama Allah ya yi tsira akan kuma ya amintar da kai ud'ullah ta'ala ka roki Allah madaukakin sarki an yi bugila ilayya nisaa ya sa mini kin mata fa qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ma'ud bil haqqi ya Allah baghid ilayhi nisaa Allah ka ka kiyautar da mata zuwa gare shi ma'ana ka sa shi ki mata shi kenan fan sarafa wannan mutumin sai juya sun maraja ilaihi ba'da layalin sannan sai kuma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wa'ansu dararuwa wasu kwanuka faqala ya rasulullah yace ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma min shay'in abghadu ilayya min an-nisa'i babu wani abin da nafi ki kaman mata Allahu akbar fa uzina fa adilli bis siyahati to shikenan sai yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kayi min izini in yi siyaha da shi kenan faƙala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna siyahata ummati al-jihad fi sabilillah ce ni al'umma ta siyahar su shine eh jihadi cikin ɗaukaka addinin Allah Allahu akbar da haka son abin da kake so ga wani abu ne wanda yake mai daraja kwarai an ce ma akwai wani hadisi shi ma wanda an samu daga wanda Imam Ahmad ya rawaito wanda aka samu daga Yazid dan Asad yace qala qala li Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu ya ce mini atuhibbul jannata shin kana son aljanna qultu na'am nace eh annabi qala sayyidi fa ahib li akhika ma tuhibbu li nafsika to ka so ma dan uwanka abinda kake so ma kanka sannan kuma an yi hikaya anna ba'dahum cewa shashin mutane wani mutum shaka kasratul fa'ari yayi jajan yawan bera dan ɓarya kusu fi baitihi a gidan shi faqila lahu sai aka ce mishi iqtani hirratan ka riƙi mussa faqala sai sai akhsha ina jin tsoro an yasma al fa'ru sawt al hirrati cewa dan ɓarya ya ji muryan mussa fa yahrubu ila duril jirani sai ya gudu zuwa gidajen makwabta fa akunu sai in zamanto qad ahbabtu lahum ma la uhibbu li nafsi sai zamanto na so musu abin da ban na so ma kaina Allahu akbar kaga mutanen da mutanen masu imani ko da yake har yanzu ila masha Allah ba su kare Allah sa mu cikin su an daraja annabi sallallahu alaihi wasallam wai shi beraye suka dame shi akce ne ka rike musu samana yace tsoro nake ji kar ta yi kuka su gudu su ta yi gidan makwabta na kenan ban so musu abin da nake so ma kenan kenan ya gwammace ya tsaya da beran da ya rike musu ta kora su ta gidan makwabta subhanaka ya azim to haka ne bayan Allah kirki wallahi abin yi ne eh kirki abin yi ne wanda kaji an ce wani to fa baban za ba eh ka tambaye labarin shi kaji akwai wani aiki wanda ya duku bayyana yi wanda Allah da manzon shi suke so sallallahu alaihi wasallam sannan kuma sahabbai su sun zamanto suna ma fifita kansu akan wani ba ma su so mishi abin da suna so mishi abin da kuma har ma suna fifita shi ma wannan kuma Allah ya yi shi Allah ya ce wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa suna fifitar da wani akan kansu game da wani abu walau kana bihim khasasa koda suna da bukata da wannan abin su fifitar da wani su bashi shi kamar yadda aka ce sababin sabbai ta wannan ayi an ce wani namiji ne daga cikin sahabban annabi sallam aka bashi kan kan akuya kamar malku kenan sai ya ce a kai akwai dan uwana wane da da iyalin shi sun yi na bukatar wannan sai ya aika mishi shi ma ya aika ma wani shi ma ya aika ma aka ce wannan hidi kewaye wajen gida bakwai kuma ya sake dawowa wajen wannan mutumin ka gani ya samu lada su ma suka samu ladar da ke duka kowanne yake ganin cewa wane ya kamata gaba har ta koma mushi ya samu ladan duka wannan abu alil mukami kuma ga malkun ya koma mushi Allahu akbar eh ko kuma labarin wancan guda uku na wanda suka ji ishirwa to dai sababin ayi an yi maganganu akan shi wanda sun yi ishirwa sun kusa hallaka aka zo a kawo musu ruwa da aka kama na farin maimakon ya sha ya tsira sai ce akwai wani a can gaba ya fi ni bukata aka ta aka yi mishi shi ma ya ce akwai wani a can gaba ya fi ni bukata da kahin aka yi ma wancan kin na gaban ya rasu kahin a dawo wannan nabin shi ma ya rasu kahin a kuma wajen wannan na hari ya rasu Allahu akbar ka subhanallah eh wallahi sahabba annabi yan uwa mu jinjina musu kuma wallahi mu yi musu ladabi mu yi musu addu'a alkhairi mu bi su kawai shine tsira amma irin karambanin nan da wasu mutane suke yi suna shiga cikin sha'anin sahabbai suna bambanta tsakanin su suna ba wasu lambar yabo wata lambar zargi wallahi khatari ne ko mun ji wani abin da Allah ya jarrabe su na sabani tsakanin su to mu ba mu isa ba wallahi mu shiga tsakanin su abin da sahabbai suka yi wallahi ba mu isa mu yi ba wallahi ba mu isa mu yi ba mutumin da zai kille kan baban shi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yanzu ka iya wannan mutumin da za su ji yunwa irin su abu hurera da sauransu yunwa har neman hajiya suke kamar su fadi amma daga an ce manzon Allah tat ko ne ne za su yi shi mutanen da sun tafi sun yaƙi sun kashe an kashe su sun buga an buge su an ci mutuncin su an musu abubuwa kadiba dai wa'annan bayan Allah irin abubuwan da suka yi kai yanzu ka iya a kama ruwa ba wai kana shirin mutuwa ko ishirwa kake yi ba a baka ruwa kace a kai ma wani balle ka san hallaka za kai to sahabban annabi sun ba da kansu ga manzon Allah ɗari bisa ɗari dan haka dole ne mai girmama su kuma wallahi ba dan su ba wannan addini da mun same shi ba kamar yadda ba dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ba mu samu addini daga Allah ba shi kuma yana ji da su saboda su ne suka ciro addini sun bi shi kuma su ne za su ciro addini shi su kawo zuwa gare mu kuma gashi ko alhamdulillah sun kawo dan haka ai zancen zargi dai bai taso kuma daga wajen mu daga wurin su yabo ne kawai ya kamata musu wanda ya san ba yaban su ba zai so ya kame bakin shi Allah kiyaye mu kuma Allah ya ba mu dama aiki da wannan hadisi na annabi sallallahu da sauran dukkan hadisai eh wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh